أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 24 ga watan al-muharram shekara ta 1435 hijira manzan da 36 hijira nan muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 16 ga watan 11 shekara ta 2014 a lissafin turawa muna kan darasi na 47 a cikin wannan littafi mai albarka littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano Nigeria yau da ikon Allah da taimakonsa za mu dora kan inda muka tsaya idan ba manta ba har yanzu muna magana ne akan hukuncin neman gafara da istighfari da kuma addu'a ga mamaci wanda yake ba musulmi ba ya halatta ko bai halatta ba har ma muka yi magana akan hukuncin yi wa munafiki sallah ko na makamancin wannan to za mu mun tsaya ne a wancan sati akan hadisin da aka aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa baffansa abu talib baban ali bin abi talibin ba shi da lafiya ya je ya duba shi ashe ajali ne ya zo masa da ya je sai tallata masa kalmar musulunci ya ce da shi ya amukun la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ya kai bafana ka ce la ilaha illallah kalma ce da zan tsaya maka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya tarar da manya manyan Qurayshawa suna kewaye da shi wannan bafana shi irin su Abu Jahal kenan da Abdullahi ibn Abi Umayyata suka hana shi suka ce kar ya ce la ilaha illallah kada ya bari ya mutu ala dinil ajaiz addinin gajiyayyu kamar zai faɗa suka ce yanzu a targabu an millati abdul muttalib yanzu kana kyamar hanyar addinin babanka abdul muttalib wannan bawa dai ya ƙi faɗan wannan kalma ta la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta maimaita masa yana cewa ya am qul la ilaha illallah ya kai bafana ka ce la ilaha illallah mana kalma ce da dan tsaya maka sai ce laula an tu'ayyirani quraishun yaquluna inna ma hamalahu ala dhalika aljaza da ba dan kada quraishawa su aibanta ni ba su ce abin da ya sa nayi la ilaha illallah ko na faɗi la ilaha illallah tsorata nayi da firgita nayi la aqarartu biha ainak da na faranta maka rai ya Muhammadu na ce la ilaha illallah manzo Allah ce amma wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka dattijan nan dai bai ce la ilaha illallah ba Abu Talib dai bai ce la ilaha illallah ba yace saboda kada Qurayshawa su aibanta su ce su ce su ce ya gajiya ne ko kuma tsorata yayi sannan yazo yake cewa la ilaha illallah bai faɗa ba manzo Allah duk da haka saboda kauna da yake wannan mutumi dan yayi masa hidima ya masa wahala shi ya dauke nauyin sa ya kula da shi da yarintarsa yace zan yi ta neman maka gafara malam unha anka matukar ba hana ni akan neman maka gafara ba dan shi kansa manzo Allah ya san akwai yiwuwar tunda wannan mutumin ba musulmi bane a hana shi neman masa gafara shi yasa yace malam unha anka da a ce kaga musulmi ne zai ma ce malam unha anka zai ce a hana neman maka gafara ba zai faɗa haka ba to shikenan sai fa akhadha almuslimuna yastaghfiruna limautahum alladhina matu wa hum mushrikun daga nan musulmi da suka samu labarin abin da ya faru kawai shikenan sai suka kama neman istighfari da neman gafara ga dukkan ainihin wato waɗanda suka ne suka mutu daga cikin mushrikai yan uwansu aka yi ta neman gafara din ko mushriki ne in ya mutu sai a ta neman masa gafara Allah kawai sai saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai kamata ba ga annabi bai kamata ba ga waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikeen su rinka neman gafara ga mushrikai sai ku ja layi anan bai dace ba bai kamata ba in ji Allah ga manzan Allah shi kansu shi aka fara ambata da kuma duk waɗanda suka yi imani su daina neman gafara ga waɗanda suke mushrikai ne kafirai walau kanu uli kurba ko da kuwa danginsu ne na kusa da su shine walau kanu uli kurba ba da ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa su yan wuta ne dan wanda ba musulmi ba daman yana cikin ashabul jahim wa anzalallahu fi abi talib Allah ya dada saukarwa dangane da wannan kissa ta Abu Talib akan kanshi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga abinda Allah ya saukar innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha فهو أعلم بالمهتدين يا محمد أي باكا شريد دا واندا كسو يا كي محمد باكا شريد دا واندا كسو ina so mu kula da wannan ayar jama'a Allah ne ke gaya manzon Allah kai shiriya ba a hannunka ba take ka shirya da wanda ka so ka ga dama walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama mashi'ar ta shiryarwa a hannun wa take a hannun Allah take wa huwa alamu bil mutadin kuma Allah shi ya fi kowa sani dangane da shiryayyu ya fi kowa sanin waye shiryayye wannan hadisin akhrajahu al-bukhari wa muslim wa nasa'i wa ahmad wa ibn jarir fi tafsirihi duk sun ruwaito shi wa siyaqu lahu wa kada muslim kun ji dai manya manyan littattafan musulunci su suka fitar da wannan hadisi da suka nuna cewa mai abu talib ba musulmi bane kuma Allah ya hana manzon Allah ya neman masa gafara wa kada muslim wa ziyadatu saniya lahu fi ba'd al-usul haka imamu muslim ya ruwaito ƙari ma na biyu nashi ne a wasu tushen littattafai na hadisi da aka ruwaito kama zakarwa hafizu an al-qurtubi kama yadda imamu al-hafiz ya ambace shi daga imamu al-qurtubi wa yashhadu laha riwayatu al-bukhari wa ghayrihi bi ma'naha kuma akwai riwayar bukhari da waninsa da yake kara shaida ga wannan riwaya da muka faɗa wa waradat al-qissatu min hadisi abi hurairah bi iktisar inda muslim wa tirmidhi wa hasana wannan kisa din ta zo a riwayar abi hurairah a takaice a inda muslim ya fitar da ita da imamu tirmidhi kuma tirmidhi ya ce hadisi ne hasan wa indahuma ziyadatu salisa a wajen tirmidhi da imamu muslim sun samu kari guda kari na uku din a cikin riwayar wal hakim da imamu hakim wa sahahu wa wafaqahu az الذهبي إمام الحاكم يتوانا حديث صحيح إمام الذهبي يمي موافقة وله الزيادة الأولى قاري نفركونا شني وهو عند ابن جرير أيضا من حديث سعيد بن المسيب مرسلا أوجن ابن جرير كمدو رواية أما سعيد بن المسيب حديث مرسلي ولكنه في حكم الموصول سيدينا ده حكم الموصول ma'ana hadisin da yake yana da cikakken isnadi kenan idan an ce mursal hadisi mursal shine tabi'i ya ce annabi ya ce tabi'i kanin sahabi kenan ma'ana tabi'i kaga almadirin sahabi ne sahabi shine yake da access to annabi ma'ana shi yake haduwa da manzon Allah ya karbi ilimi dama haka cin din yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kuma kasan same sahabbai sai kasan sabai kuma tabi'ai kasan tabi'ai tabi'ai tabi'ina sai kuma su tabaul atba to ba yanda za a yi tabi'i da bai taba ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama bai taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce annabi ya ce a wurin malaman hadisi suna ganin wannan hadisin in dai tabi'i ne ya ce annabi ya ce to hadisi ya zama da'ifi kaga hanyar da ake gane hadisi mai rauni me yasa ya zama mai rauni yaya wanda bai ga annabi ba zai ce annabi ya ce na'am bai kamata ba ko sai dai ya ce sahabi ya ce annabi ya ce ya ba mu riwaya sai mu karba amma sahabi yana da dama ya ce annabi ya ce wannan tabi'i kenan ko to amma akwai matsala rashin ganin annabin kawai shine illar to ana samun karamin sahabi sahabi karami yaro ne wala'alla bai yi karatu a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ke ba da hadisi yana yaro karami amma dai ya ga annabi ina fata ana fahimta to kuma daga baya ya yi karatu a hannun wasu manyan sahabbai su ce masa ai annabi ya ce to amma fa shi ma sahabi ne kuma su din ma me sahabbai ne sai dai su manyan sahabbai ne sun yi zamani da annabi sun ɗauki karatu a wajensa shi kuma lokacin da ake bada karatun la'alla yaro ne karami to shi kuma in ya zo shi ma sai ya ce annabi ya ce to shi kuma wannan me sunan shi wannan shine ake ce da shi mursalus sahabi a wurin malamin mustalahul hadith mursalus sahabi mursalus sahabi mursalus sahabi matsayin sahabi sahabantaka darajar sahabantaka to ta wuce idan sahabi ya faɗi magana a ce wai bara a karɓe ta ba saboda kimanta sahabi da darajar sahabi to a nan gurin ya ake yi malama da suka ce ai shi tabbas garanti tunda dai ya ga annabi kuma ya yi rayuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma an tabbatar wannan hadisin a wurin sahabi dan uwansa ya ji dan akwai waɗansu hadisan da sahabi ne yaro ya yi karatu a hannun manyan tabi'ai ana samun sahabbai da suke karatu a hannun manyan mai tabi'ai a babin musalau hadith da malaman karatun musalau ake da za a tabari misalai akan irin wannan so anan na faɗi wannan ne dan mu gane mursalus sahabi shi baya ba ba da'if bane malaman hadisi shi suna karban sa wannan a hanya kenan so anan abin da muke so mu ce ya zo shi a wata riwaya kamar yadda yadda yadda nan imamul hakim ya kawo shi cewa afwan a ibn jarir ya kawo shi da riwayar sa'id ibn musayyab mursal amma yana da hukumul mausul ya zo da wata riwaya da cikakken isnadi li'annahu huwa alladhi rawa al-hadith an al-musayyab bin hazan wa huwa walidu dan shine ruwaito daga hadisin daga musayyab an al-musayyab ibn hazan daga musayyab ibn hazan kuma shi mahaifi ne gare shi so anan gurin abin da nake so in ce da ku ya ku yan uwana idan mun lura da waɗannan ayoyin da kuma kisar da ta faru abubuwa za su bayyana mana kamar haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je wajen baffansa da ya zo zai yi wafati ya yi ƙoƙarin ya ba shi kalmar shahada waɗanda suke cewa baffan annabi sallallahu alaihi wasallama abu talib musulmi ne in har musulmi ne to me buƙatar annabi ya ce ya yi kalmar shahada jama'a magana muke ta ilimi ba magana muke ta kungiyanci ko ra'ayi ko bangaranci ko mu haka muka rike ko haka malaman mu suka gaya mana ba shi muke ba muna magana ne akan ilimi tsagwaransa ko ba ka bane ba yanzu hadisi ne a gaban mu kuma mun ji suwaye suka rawaito waɗannan hadisan manya manyan malamai na musulunci da littattafai na musulunci da duniya ta yi ittifaki a kansu ta karɓa ta yadda su suka rawaito wannan hadisi suka ba da labari cewa annabi ya zo wajen baffansa baffansa na'am baffansa abu abu talib baban ali ya bashi kalma kuma baffan nasa bai karɓi kalmar ba kuma haka ya cika din bai karbi kalmar ba ba wani abu da ya shafe mu za mu yi bayani ne haka riwaya ta faɗa haka annabi ya faɗa amana ilimi shine mu faɗi abin da aka faɗa babu kwaskwarima ka faɗi abin da aka faɗa shine amana ilmiyya ai baffan annabi ne ai kaza ai na baffan annabi ne yana da matsayi na baffan annabi kuma annabi yana kaunarsa amma kuma harka ta musulunci kuma Allah bai bashi ba saboda mai saboda riwaya ga abin da ta shi a ai ya musulunta daga baya to daga baya a ina wacce ce bayan bayan ya muke musulunta haka haka masu faɗan suke faɗa ina gaya maka wannan dan zaka ji karo da ba mamaki kana zaune ka ji wani ya saki jiki yana cewa ai musulmi ne to wannan hadisin dai daga shi dai bai ƙara wannan fashi ba mutuwa ne yace shi kam ba zai mutu akan addinin ajaiz ba yace laula an tu'ayyirani quraishun la aqarartu biha ainaka da ba dan quraishawa ka su ayyara ni su aibanta ni ba da na faranta maka rai da na faranta maka rai laula harfin tina'in ne ai da ba dan kar su ce kaza ba da na yi kaza to bai ba kuma shi yasa annabi ya ce zan ta neman maka gafara matukar ba a hana ni ba kuma din sai aka zo aka hana shi to ina ne aka hana shi ma kana lin nabiyyi walladina amanu bai dace ga wanda yake annabi ba da wanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su nemi gafara game ga mushrikai ka duba abun mamaki Allah da kansa sai an bace shi da kalmar mai al mushrik kuma yanzu wani sai ya zo ya ambace shi ya ce al-muslim Allahu ya qulu lahu al-mushrik wa anta taqulu lahu muslim hada tanaqud ainu tanaqud iya tanaqudi kenan iya contradiction cin karo ku kula da ayar ma kana lin nabiyyi wallazina amanu bai dace ga annabi ba da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru ku tuna akan wa ake magana kisar akan waye ake yi akan Abu Talib sai Allah ya ambace shi da wani suna yayi gamammiyar magana ya ce an yastaghfiru lil mushrikin kuma dan Allah ya dada karfafa kaga akwai dangantaka ko walau kanu uli qurba ko da ku dangi ne na kusa to me ake neman jawabi sama da wannan min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su yan wuta ne yan yan jahim ne ta yaya saboda ya ce shi ba zai mutu akan addinin musulunci ba shi sa wata riwaya manzan Allah yake cewa sallallahu alaihi wa alihi sallama duk cikin yan wuta ba wanda yake samun a sauƙaƙa masa azaba irin baffan shi yace ya neman masa alfarma a wutar ma sai da ibi ya neman masa alfarma yace ya ubangiji tabaraka wa ta'ala ina neman alfarma alfarman nan saboda shi ya rike annabi ya taimaka manzo Allah yayi kaza yayi kaza yayi kaza dan ku gane jama'a shiriya fa a hannun Allah take ba shirya fa hannun Allah take kana son ɗanka kana ƙaunarsa amma wallahi sai ya kauce bota hanya kar tsin da zaka yi shi yace na neman masa ce ya ubangiji a sauƙaƙa mai azaba manzo Allah yace sai aka ce to an yadda gaushin wuta ne guda ɗaya za a ɗauka a sa ƙarƙashin tafin kafarsa na dama a da ɗauko gaushin wuta ƙwaya ɗaya a sa tafin kafarsa ta hagu haka za ta rinka tafarfasa shi sai ta tafarfasa kwakwalwarsa haka annabi ya faɗa wannan fa an yi alfarma ne gaushi ɗaya ne a kafa gaushi ɗaya wannan duk wannan jama'a manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi wannan bayani bayan wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita bai ji daɗin abin da wannan bafa na shi masa wadda su sauransu abu jahal ƙuraishawa manya-manyan ƙuraisha suka yi suka hana wannan bafa na shi karban wannan kalma ɗin ba sai ya ji damuwa sai Allah ya ce da shi ayya ai shiriya fa ba a hannunka take ba ba kai kake shiryar da wanda ka ga dama ba jama'a wannan manzon Allah ake gayawa walakin Allah yahdi man yasha alhali Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama akwai bayanai masu yawa a nan amma barin takaice mana su bayanai da suka shafi aƙida jama'a alhidaya malamai suna faɗa a ƙarƙashin tafsirin wannan aya ɗin hidaya shiriya ko shiryarwa kala biyu ce akwai hidayatu bayanin akwai hidayatu irshadin wa tawfiq shiriya ta bayani shiriya ta bayani da kuma shiriya ta dacewa waɗannan guda biyu ne ɗaya wani ɓangare yana da guda biyun gaba ɗaya a hannunsa wani ɓangare kuma ɗaya aka bashi za mu raba su tsakanin ubangiji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗannan hidayata ne ɗin shiriya ta bayani ta ƙwarewa da fasaha da bayani a yi ta bayani a fahimta a gane akwai wannan shiryar hidaya kenan akwai kuma hidaya ta taufik dacewa wanda shiryarwa ne in an yi din a dace a karba ya shiga har cikin zuciya a yi aiki da shi wannan ita ma shirya ne to sai Allah ya rike guda biyu ya ba wa manzan Allah ɗaya hidayatu bayanin din ta Allah ne hidayatu taufiqin din ma ta Allah ce amma manzan Allah sai Allah ya bashi ɗaya bai bashi ɗaya ba sai ya bashi hidayatu bayan shiryarwa na bayani Allah ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma hidayatu tawfiq shiryarwa ta tawfiki ta dacewa to wannan kuma bai bashi ba me dalili wannan ayar ita ta faɗa innaka la tahdi man ahbabta wannan wace hidaya ce a ciki hidayatu tawfiq kai baka shiryar da wanda kaga dama kenan kai baka dora wanda kaga dama akan musulunci ya zama musulmi ya zama mumini ba aya tana nufin hidayatu bayan bane kun gane dan hidayatu manzon Allah Allah ya bashi hidayatu bayan bayani dai manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam zai yi bayani kowa ya fahimta amma a karɓi bayanin a ɗabbaƙa shi a musulunce ya shiga zuciyar mutum a ɗauke shi a sa shi a cikin zuciya aikin waye aikin Allah ne to idan mutum bai fahimci wannan ba to zai sha wahala kwarai da gaske sai ce a to yanzu kenan an nuna shi annabi ba mai shiryarwa ba ne alhali Allah ya yi bayani a shi mai shiryarwa ne so wannan shiriya ɗin da Allah ya kore a nan wurin aya ce alhamdulillah ba ma wani hadisi bane ballanta a ce ko yana da rauni wannan shiriyar da Allah ya kore annabi sallallahu alaihi sallama shiriya ce ta tawfiq shi yasa ya tabbatar wa kansa a gaba yace walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama tabaraka wa ta'ala kuma sai ce wa huwa a'lamu bil muhtadin shi kuma Allah din shi fi kowa sani a'lamu ala wazni af'alu sai af'al tafdil kenan Allah shi yafi kowa sanin ne shi yafi kowa sanin suwaye ma shiryayyu yanzu a nan gurin abin da ke so ku daɗa fahimta idan da a ce Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidayatu tawfiq da bai ba Abu Talib ba da ya ba shi da ya ba shi kuma da Allah ya ba manzon Allah hidayatu tawfiq da manzon Allah zai tafo ya fito daga gidan nan hazinan ka'iban yana cin ɓacin rai da baƙin ciki da damuwa cewa wannan baffan nasa bai karɓi kalma ba shi ne Allah ya saukar da wannan kai Muhammadu ba kai kake shirye da wanda ga dama ba mu muke shirye da wanda muka ga dama kuma mu muka fi kowa sanin masu waye shiryayyun in ji Allah tabaraka wa ta'ala yanzu ku duba yadda za ku gane lamarin shirya a hannun Allah yake sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib Hamza ibn abdul muttalib dan uwan wannan dan uwan abu talib ne lokacin da aka je yaƙi aka kashe shi kisan da aka yi masa kisan bayi da kyau mummunan kisa aka kashe shi aka daddatsa shi gunduwa gunduwa aka masa sai da aka ɗauki hantarsa aka tauna ta wata ana ce da ita hindu wahashi shi ya kashe shi wahashi wannan washin Allah da hikima irin tasa kowane ɗaya daga cikin musulmi da ya kamata zai ji a ransa ka inna ma wannan ya kamata a ce yana wuta wutan ma ta masifa ko ba haka bane amma kuma wannan daga baya sai musulunta wa hasuna islamuhu ko musuluncin sai kyau da yawa akwai waɗanda aka je yaƙi da su malam a yaƙi ko badar ko uhud suka kakkashe musulmi da yawa da su aka yi ta fafatawa amma daga ba suka musulunta dubi abu sufyan waye bai san tarihin abu sufyan ban ana magana akan rashin kirki da aka yi wa musulunci da kaza da kaza da kaza da kaza amma me ya faru daga baya musulunta yi kenan shiryar a hannun wa take hannun Allah to a nan gurin ga malami mai wa'azi ko mai karantarwa ko ma waye iyakacin abin da yake kansa ya faɗakar ya yi bayani ya isar da saƙo wa al'umma iya daidai gwargwado abin da zai yi amma ɗaukan abin a cusa shi a cikin zuciyar mutane su yi aiki da wannan abin wannan aikin Allah ne a ga mutum malami wa'azi faɗakarwa amma sai kaga Allah ya jarrabe shi matarsa ba ta kan hanyarsa ba mamaki iya sunna iya karantarwa iya kaza amma Allah ya jarrabe shi matarsa buka ce ko ɗansa ya zama tantirin mara kirki babu wa'azin da baya yi mai babu karatun da baya yi mai inda shiryan nan tana hannun wani da mutum bai ɗauka ya bayar ba to duk ƙwarewar bayanin malami sai in Allah ya ga dama ne in kai bayanin zai dauka ya sashi a cikin zukatan mutane idan bai ga dama ba za ka yi ta bayanin ka za dai a ji amma a yi aiki da abin da ka faɗa fa wannan kuma sai daga Allah idan mun fahimci wannan zai taimaka mana kwarai kwarai da gaske so in ji bature conclusively a takaice samari wannan riwaya a bisa wannan abin da ya tabbata da wasu ma maganganun za mu zo daga baya abu talib baffan annabi sallallahu alaihi sallama bai musulunta ba kuma allah bai ga dama ya bashi musulunci ba haka kuma allah ya tsara shikenan babu wanda- babu da wata dabara kuma ba za mu ce mu challenge ubangiji wal iyazu billah ba za mu zo mu ce kuma dan me ba la yusal amma yaf'al wa hum yusalun ba a tambayan Allah dan me yasa yayi kaza shi shi yake tambayan ku dan me yasa amma ko ba ku isa ku tambaye shi saboda me ba an fahimci wannan jayyid kenan duk wanda yake da yaya ko yake da kani ko yake da aboki ko yake da baba ko mama ko kanwa ko mata ko waye ma matukar ba musulmi ba ne matukar bai mutu da, da musulunci ba to bai halatta ya je ya mai gaf- ya neman masa gafara ba ya daga hannu ya ce Allah ya fi masa Allah gafarta masa Allah masa abu Allah waje aljanna babu an hana ah to wanda ya fi kowa ma an hana shi ai abokina ne ai tare muke aiki wallahi yana da mutunci a ai kaza kaza eh amma dai Allah ya ce a a wannan yake nuna maka izzatul islam daukakan musulunci da karfin musulunci ko mahaifinka ne kuma ba za ka daga ka ce Allah ya yafe masa ba zai yi ba dan Allah ya hana da Allah bai hana ba za a yi ta yi kuma haka ya ga dama ko ɗanka ne kuma ga annabi ah, nuhu da Allah ke ba da labari ya ce innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaqqu wa anta ahkamul hakimin ya ubangiji ɗana yana cin iyalaina ya Allah ɗana yana cin iyalaina min ahli kuma wa'adinka gaskiya ne kuma Allah kai fa kowa hukunci dabara ya hikima yi yake nuna ya ubangiji ɗana ɗana ɗana ya Allah ɗana gashi annabin Allah ne amma ɗansa bai yi imani da shi ba shine ina so wato in yi justifying ko in in muku prove in tabbatar muku cewa shiriya din nan fa wallahi a hannun Allah take yanzu kaga wannan annabin Allah ne je karanta kisa annabi Nuhu da dan shi duk ai wa'azin da yazo ya kare yayi imani da shi bai yi imani da shi ba ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودين وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك ما معنى إنه ليس من أهلك أي إنه ليس من أهل دينك إنه عمل غير صالح ولا تسألني ما ليس لك به علم يا الله إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتئهم ثم يمسهم منا عذاب أليم الله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك Allah labari abin da nake so in ce a nan gurin kun ga yanzu wannan annabi nuhu annabin Allah ga kuma ɗansa ya ce ya kai ɗana irkan ma'ana zo ka hau wannan jirgin na jirgin mun tsira ruwan tufana ne za a yi gama duniya da zai halakar da mutane ba zo ka hau mutane zo ka hau zo ka hau nan nan bai imani da shi ba kuma a duniya a lokacin duk wanda ya imani ya kamata ya zo ya hau wannan jirgin ya keɓance ɗan da ambato zo ka hau irkan ma'ana da Allah ku lura da ayar sai ce wala ta kun ma'al kafirin kanka zamanto cikin kafirai don duk wanda ya ƙi hau wannan jirgin yana cikin mai kafirai sai dan ya ce ya yadda ya zama cikin kafiran amma ya ce mi qala sa'awi ila jabalin yasimuni min alma astaghfirullah ya ce baba zan hau ga can wani dogon dutse babban dutse mai tsawo zai hana ni zai hana ruwa ya zo ya shanye ni nan hau wancan dutsen ba ruwa zaka roki Allah ya kawo ba zan hau dutse ba zan bi ka ba shine ma'anar ai ni ba zan bi ka ba wanda in je hau wancan dutsen baban ya ce kai la asiba yawma min amri llahi illa man rahim babu wani wanda zai kubuta a yau daga wannan ruwa na tufana sai dai wanda Allah ya mai rahama yana gama rufe baki wa hala bainahum al-mawj sai ga igiyar ruwa malam sai ta zuci raba tsakanin annabi nuhu da shi da ɗansa fa kana min al-mughraqin kawai sai ya zama cikin nitsatsu Allah ya nitsar da shi ya kibar da shi ya halakar da shi labarin sai ya kare ruwa ya mamaye ya halakar da wanda zai halakar daga baya Allah ya ce ke ƙasa haɗi ruwanki kila ya ardu bula'i ibla'a ya bula'u haɗiya ibla'i ma aki wani abu sai Allah tabba mana ya ce ya ke ƙasa haɗi ruwanki ma aki ruwanki waya sama ya ke sama aqli'i ki kame ki rike shi ne iqla aqli'i Allah ya ce wa zidal ma sai ruwan ya tsaya kat kasa ta tsotse ruwan sama ta rike ruwan sai ya zamanto ba komai wa qudiya al-amru Allah ya ce muka al'amari ya gudana ya zartu Allah ya ce an gama wakila bu'dan lil qaumi zalimin ne santa ta tabbata ga mutanen da suke kuma azzalumai ne wanda ba su yi imani ba annabi nuhu dai bai haƙura ba sai ya daga hannu yana kira ubangiji yana neman ɗansa a yi masa alfarma dai bayan an halakar da shi fa amma sai ta hikima irin ta annaba bai fito directly ba ya ubangiji wana da nuhun rabbahu faƙala rabbi inna bni min ahli nuhu ya kira ubangijinsa Allah ne ke ba labari wa manzan Allah kenan Nuhu ya kira ba mai gidan shi ubangijinsa kenan Nuhun rabbahu fa qala rabbi inna ibni min ahli ce ya ubangiji dana dana ina cikin iyalina yana cikin iyalina yana cikin iyalina yana cikin jama'ata yana cikin mabiyana sai Allah ya ce ai sai ya ci gaba da cewa inna wa'adaka alhaqqu kuma ya Allah alƙawarinka kam gaskiya ne kai kuma ka cika mun sallama mun yadda to amma wa anta ahkamul hakimin wataƙila a iya yin wani abu kai fa kowa iya hukunci ka iya kai wanda ba musulmin ba ma ka kai shi aljanna ko ba haka bane a yi mana hukunci mai kyau ya Allah ka duba fasaha irin ta annabawa bai mutu fili ya ce ya Allah dan nan ka zababe ba sai ce ya Allah wa anta hakamul hakimin kamar kai ne ka zo neman alfarma wajen wani to ka ga gashi dai abubuwa dai ga sun abubuwan da suka faru sai a wannan dai ka dai duba dai ka gani ya kamata a yi kawai an shi ne abu wa anta hakamul hakimin Allah ya ce ya nu innahu laysa min ahlik wannan yaron fa baya cikin iyalanka ana nufin baya cikin iyalanka addininka baya cikin yan addininka laysa min ahli me nuna wannan me gaskata wannan tafsirin innahu amalun ghairu salih ma'anahu innahu amila amalan ghairu salihan kamar yadda wata kira'a ma ta zo haka ai ya aikata aiki ne ba na kwarai ba ya aikata aiki ba na kwarai ba ya aikata aiki ba na musulunci ba fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun Allah ya fusata ke ne ce kar ka sake tambaya na abin da baka da ilimi a kai kaga fassarar wa huwa a'lam bil mutadina ko kar ka tambaye ni abin da baka da ilimi a kai baka da ilimi a kan yaronka inni a'izuka ina maka wa'azi Allah ne yake ga nuku inni a'izuka ina maka wa'azi an takuna min jahilin ka zamanto cikin waɗanda suke yin wauta take annabawan Allah da Allah ya faɗa suke bai ya daga hannu ce ya rab ya ubangiji inni a'udhu bika ni kuma ina neman tsarinka kaga can Allah ya ce inni a'izuka shi kuma sai ce inni a'udhu bika ni kuma ina neman tsarinka an as'alaka kada in sake roƙonka ma laisa li bihi ilmu abinda ba da ilimi ya Allah ka raba ni da ma daga hannu in roƙe ka abinda ba da ilimi ni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni ya Allah idan baka gafarta mun ba ku ji ku ji uslubin da annabawa suke malam wajen neman afuwar ubangiji Allah Allah ka yafe mana idan baka gafarta mun ba wa tarhamni ya Allah idan baka yi mun rahama ba akun min al khasirin zan zamanto cikin waɗanda suke hasara annaban Allah yake gaya wa Allah wannan bilisanin munkasir da harshe karyayyen harshe ya nuna gajiyawarsa gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala suna so ku fahimci wannan kisar ku gane ta yanzu wannan ya rage daraja annabi nu bai rage darajarsa ba abin da ya rage na darajarsa labari qur'ani ya bayar kuma haka ne yawa yawa kam nawa nawa ake samun annaba wanda iyayensu ba musulmi bane wannan baya taba annabcin su baya taba darajar su baya taba komai Allah da ya halice su haka ga dama ya yanke hukunci to yaya wani kuma zai zo ya ce ba haka bane to shine inda ake fadawa cikin kuskure Allah ya gyara mana ووردت أيضا من حديث جابر أخرجه الحاكم أيضا وسعه ووافقه الذهبي وفيه الزيادة الرابعة وهي عند ابن جرير مرسلا عن مجاهد وعن عمرو بن دينار حديث امام الحاكم يا فتر دشي da ya inganta shi imam az-zahabi ya masa muwafaqa kuma a cikin hadisin akwai ƙari na hudu da nan da muka gani a cikin kausain bracket kenan haka yazo a wajen ibn jarir mursal daga kuma wajen imam mujahid da kuma amr ibn dinar wa an ali radiyallahu anhu qala to ga riwayar ali kuma رواية إمام النسائي للترمذي سكفتر سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان علي يتشي وترانا ناجل أبار ko na jiyo wani mutum yana neman gafara wa iyayensa guda biyu babansa da mamansa alhalin mushrikai ne ba musulmi bane aliyu ne ya jiyo da kunnensa wani yana neman gafara wa iyayensa shi muka ce ko mahaifinka ba musulmi bane bai halatta ka daga hannu ka ce Allah ya fi mai ba ba a faɗa kuma haka abin yake haka shari'a ta ce sai kai haƙuri ka bi faƙultu tastaghfiru li abawaika wa huma mushrikani aliyu ya ce a yanzu neman gafara wa iyayenka kake yi alhalin ba musulmi ba ne فقال أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك سوى أنه متميت أب يو النبي إبراهيم ba ya nemi gafara wa babansa ba alhali baban nasa mushriki ne ta ku layi anan ina waɗanda suke cewa ai baba annabi ibrahim ba ai musulmi ne ka duba fitan inda Allah ya bada labari a cikin suratul an'am wa iz qala ibrahim li abihi azara li abihi azara li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin yayin da annabi ibrahim ya ce wa babansa azara yanzu za ka riƙi gumaka su zamanto su ne allolinka jama'a nan ƙur'ani ne ya faɗi haka amma yanzu wani dan neman suna ko bayani irin nasa ko kare wata ƙungiya ko wata manufa sai ce ai ba babansa ba ne kuma ga can cikin suratu maryam allah ya yi ta bayani yana cewa ya abati ya abati ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika فاتبعني أهدك إلى صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت يا أبت واي يا أبت وين فسر يا أبت يا بابانا كيش to gashi nan kuma hadisi yace a alaysa qad istaghfara ibrahimu li abihi wa huwa mushrik ibrahim alayhi salam ba ya nemi gafara wa baban shi alhalin mushriki bane ba ashe babansa ne dan an ce baban annabi ibrahim mushriki ne ya taba darajarsa bai taba darajarsa ba bai taba darajarsa ba kala sai ce fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam aliyu dai ya hana wancan mutumi wannan mutumi kuma ya bada hujja ya ce ya ai ai annabi ibrahim ma ya nemi gafara wa mahaifin shi kuma ba musulmi bane yanzu na so gane rikicin da ake na farko dai shi wancan mutumin ya ce baba ni ibrahim ba musulmi bane wannan ko na biyu kuma ya ce annabi ibrahim ya nemi gafara wa babansa wanda ba musulmi ba kenan abin da ya din yana da yana da yana da hujja tunda annabin Allah ma ya taba yi aliyu da ya ga haka sai ya gub sai ya tafi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari kaji kaji abin da ya faru malam kawai take sai Allah ya saukar da wannan aya kuma dan malamai suna cewa ana iya samun sababin nuzul na aya ya ta'addad ba wai guda ɗaya ba a aikata kaza kaza kuma aya takan iya sauka sama da ɗaya dan yanzu wani zai ce to ga wancan kuma an kawo wannan ayar mata na lin nabi wal ladina amanu an yastakiru lil mushrikina walau kanu aba'ahum wa walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim an faɗa wacce kissar kuma yanzu gashi an kawo wannan to ya za a yi ba matsala akwai ayoyin da suna iya sauka sau biyu ma da ta sauka wata matsalar ta faru da ta dace da wannan kuma a daɗa saukar da ita ina ba ta ana fahimta mumtaz kawai sai Allah ya saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim sai Allah ya ci gaba da cewa ka gani ko wama kana istighfaru ibrahim li abihi istighfarin annabi ibrahim ga babansa bai kasance ba illa an mawa'idatin wa'adaha iya iya dan wani lokaci ne gajere da aka yi mashi alkawali falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah yayin da yayin da ya bayyana gare shi wannan mahaifi nasa makiyi ne ga Allah tabarra minhu sai ya barranta gare shi ya daina neman masa gafara inna ibrahim la awwahun halim Allah ya ce lalle ibrahim la awwa in an ce awwa wato mutum mai yawan kuka yana komawa ga Allah halimun mutum ne mai juriya mai haƙuri sayyidina ibrahim alaihi salatu wassalam ba ga shi kenan an ba da ansa ba ma'ana eh ayan bata kore annabi ibrahim ya nemi gafara wa baban shi ba eh lallai annabi ibrahim ya nemi gafara wa mahaifinsa wani ɗan lokaci gajere amma daga baya da ya bayyana gare shi mushiriki ne shi kenan tabarra aminu sai barranta gare shi shine a cikin ayar ma sai yace ma kan nabi walladina amanu yastakbiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum min ba'di ma tabayyana lahum bayan ya bayyana gare su annan ashabul jahim kenan kar wani ya zo ya kafa maka hujja cewa a yawa annabi ibrahim ma ne magafara ga baban shi kawo maka wannan ayar sai ka ce ƙara gaba eh ka san haka suke in an tashi yanka maka tsiyar in wani yana so ya kibe ka da wata aya sai ya baka rabi kai ta gumi kai ta fama ashe jawabin yana gaba yana baka ce ƙara gaba ƙara gaba ƙara gaba in ba alarama bane ka ce nemo alarama ya ƙara ma dan ni kan jawo ma ka ce mata wace ko ba haka bane yawa sai ka shi da wawal atafi wa ma kana istighfaru ibrahim li abi illa ma'idatun wa ada iyyahu falamma tabayyana lahu anna adu lillahi tabarra'a minhu inna ibrahim la alimun la awwahun halim wannan hadisin jama'a imamu nasa'i da imamu tirmidhi suka ruwaito shi imamu tirmidhi yace hadisi ne hasan wa hasanahu wa ibn jarir والحاكم وأحمد بسرويته والسياق له صار جير وانا حديث إمام أحمد لي وإسناده حسن لإسناده من كو وقال الحاكم صحيح الإسناد إمام الحاكم يقول جماعة أن حديثه فصحيح ني إسناد سباب قرى ووافقه الذهبي إمام الذهبي يقول إيه قرى قوى أبن حاكم يفضى ديني قلت إمام الألباني ذي قارن بياني ده حسككاوى يشي وهذا الاستغفار إنما هو ما حكاه الله تعالى في أواخر سورة إبراهيم wannan istighfari din da aka ce annabi Ibrahim ya yi wa baban shi ko ba an ce annabi Ibrahim ya neman gafara wa mahaifin shi ba to gashi Qur'ani ma yayi bayanin irin yadda ya faɗa shine inda Allah ya faɗa a can ƙarshen suratu Ibrahim kaga daɗin qur'ani da sunna kenan daman su ɗaya yake fassara ɗaya idan an faɗi abu a sunna sai ka koma qur'ani sai ka samu ƙarin bayani in an faɗi a qur'ani sai ka koma sunna ka samu ƙarin haske sai ya ce gashi nan qur'ani ya faɗa a ƙarshen suratu ibrahim rabbana firli abi wa liwali rabbana firli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab ka gani shi ya ubangiji ka gafarta mun da ni da iyayena da mu'minai gaba ɗaya ranar da zaka tayar da hisabi wannan shine istighfarin da yi وقد ذكر المفسرون أن هذا الدعاء منهما minhu kana ba'da wafati abihi malaman tafsiri suka ce wannan istighfari da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yayi tabbas bayan baban shi ya rasu ne yayi wa ba'da hijrati ila makkata bayan kuma yayi hijira ne zuwa ga makka kai yashhadu bidhalika siyaqul ayati allati waradat fi akhiriha fi akhiriha al-ayatul madhkura dan ya zamanto yayi shaida ga wannan siyaki wannan tsarin jerin gwanan zance al-ayatul lati waradat ayoyin da suka zo fi akhiriha wato a karshe daga cikin su akwai al-ayatul madhkura ayat da muka ambata wa ala zalika saboda haka akan wannan فينبغي أن يكون التبيين المذكور في آية الاستغفار إنما كان بعد وفاة أبيه أيضا وكان ذلك بإعلام الله تعالى إياه wanda iya cewa to menene ma'anar ba da ma ta bayyana lahum annam ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa su yan wuta ne me ake nufi da wannan ya bayyana din me bayyana din to shine malam albani yake cewa to yanzu a nan gurin sai mu gane cewa wannan at-tabyin al-madhkur bayyana din da aka ambata a cikin ayanan ta istighfari wannan bayyana din ya kasance bayan baban shi ya rasu ne aidan wa kana zalika to bayyana din Allah ne yake sanarwa da shi in dai annabi ne Allah ne yake sanar da shi yace kai wannan fadan wuta ne ka daina neman masa gafara wanda yake cikin wuta ba wani gafarar zaka nema masa tunda ba musulmi bane ba وقد أخرج ابن أبي حاتم bisanadin sahih wanda ba sa wanda ba kuma ba ba annabi ba fa ya zai bayyana gare shi karara abinda kaga ya cika shi kaga har ya mutu bai kalmar shahada ba har ya mutu baya sallah خلاص ina na san mutumin zaka kamar ma musulmi ne yana tare da musulmi amma baya sallah wani ya ce bai taba gani yayi sallah ba ana tare da shi da abokanansa baya sallah kaga wannan ba musulmi bane waɗanda suke ɗan tawili mai suke ce a to ai dai yana kalmar shahada ai dai bai ce baya yi ba da yawan malamai suka ce fa tsakanin kafiri da musulmi sallah annabi ya ce al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah alkawalin da yake tsakanin mu da mu da su bambancin mu da mu da su su suwa waɗancan as-salah ita ce sallah wanda yake sallah musulmi ne wanda baya sallah fa aljihun bayani sallah yace wannan ibnu abi hatim ya ruwaito wannan hadisin bi sanadin sahihin kama qala suyuti fil fatawa kamar da imamu suyuti ya fada cikin littafin al fatawa mujalladi na biyu shafi na 400 419 kai afwan an ibn abbas qala ma zala ibrahim yastaghfiru li abi hatta mata a wata riwaya aka ce a to ai ibrahim bai gushe ba yana neman gafara wa mahaifin sai da ya rasu falamma mata ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi amma na an dada mana fassara wasu suka ce sai da sai da ya rasu sai yadda annabi ibrahim ya rasu Allah ya sanar da shi cewa ai mahaifinka ba kwa tare da shi ai falam yastaghfir lahu afwan afwan afwan ba annabi ibrahim din ya rasu ba annabi ibrahim yana ta neman gafara wa mahaifin shi yana ta neman gafara sai da mahaifin ya rasu sai ya gane cewa lalle aduwwun lillahi tunda ya cika bai cika da kalmar shahada ba قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع إمام النووي يا فدا cikin littafin المجموع شرح المهذب يا فدا cewa الصلاة على الكافر الدعاء الصلاة هنا بمعنى الدعاء الدعاء وكافري إمام النووي ne ya fada jama'a الدعاء وكافري أي الصلاة وكافري والدعاء له دائما الدعاء بالمغفرة حرام حرام بنص القرآن والإجماع da nassin qur'ani kamar yadda muka karanta da ijma'in malamai malamai an samu consensus na malamai gaba ɗaya cewa sun yi ijma'i ba a yi wa kafiri sallah sannan kuma ba a yi mashi addu'a ba ya mutu to ina waɗanda suke zuwa a gayyace su wani kafiri ya mutu saboda shi babba ne ko wurin aiki wuri ɗaya ko sana'a ta abin nan an gayyace su ya mutu abin mamaki waɗanda ba musulmi ba su je su yi masa ihun da za su yi masa da kaɗe-kaɗen da za su yi masa wai kuma wai wai wannan wai nuna girmamawa ne da mutunta wai musulmi ma sai a ce su zo su yi masa nasu addu'ar su yi sahu fa su yi sahu su saka gawar kafiri a gaba su ne mata sallah saboda yana da maiko saboda yana da mulki saboda yana da wani abu a yi a gama kuma a yi a clap for them a tafa a tafa a tafa a tafa sun yi masa addu'a in islamic perspectives yadda musulunci yake suka yi masa to addinin musulunci ya hana wanda ba musulmi bane ka sa gawansa a gaba ka yi mai sallah ko kuma ka daga hannu maka abin wani bawan Allah an je ta'ziya wani babban ya rasu to aka dauke shi aka je za a je ta'ziya kuma abu mamaki ma malami ne to a cikin mota ana tafiya aka ce tab yau dai zamu ga yadda za ta kare ga malam da shi aka tafi kuma ranka ya daɗe ne ya ce a zo a tafi ba musulmi ba ne wanda ya rasu ɗin babban mutum ne sai ranka ya daɗe ya ce a zo a tafi za a je a yi musu taziya to ga kuma abin da aka faɗa da aka zo aka zauna aka kewaye sai aka ce to malam sai a yi addu'a ko tunda dama an je guri ba ce ake malam yin addu'a ba sai ce to jama'a jaddada niyya yi haka yi haka yace to jama'a a jaddada niyya eh a jaddada niyya a jaddada niyya ba ku gane a jaddada niyya ba ko wala kowa ya san da wace niyya zai addu'a nan eh yace yana a jaddada niyya a jaddada niyya eh اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اجدد نيه اجدد نيه kaga gafar gafara yana neman ta ga waye Allah ka gafarta wa musulmi Allah ka gafarta wa musulmi maza Allah ka gafarta wa musulmai mata ana amin amin eh Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati amin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati amin ajaddada niyya ajaddada niyya wala mala haka aka aka gama addu'an nan ana gama sai ce alfata ce Allah ƙara haƙuri Allah ƙara haƙuri Allah ƙara haƙuri Allah ba da haƙuri Allah ba da juriya da dangana aka gama ya tattara ta ku aka yi ta dariya aka yi ta dariya aka yi ta dariya ya yi kome ba to wata ran ko za ka fada haka ake sai ka ce a jaddada niyya da ba dan Allah ya hana ba da sai mu da ba dan manzo Allah ya hana ba da sai mu amma ku lura shi mutum musulmi kullum yana ba da priority abin da yake sama da komai a wajensa maganar Allah da maganar manzon Allah abin da Allah ya faɗa abin da manzon Allah ya faɗa to shine cut baya babu compromise a kan in dai maganar Allah ne to ba a canjawa amma abun mamaki akwai wanda aka zo aka sa gawar gashi na gani suka shiga layi kawai kuma gawan wanda yake gaban ba musulmi bane ko ta rana an zo ne an yi hadarin mota ko hadarin menene sai aka zo aka hada gawan kawai gaba daya da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba duk aka jera su gaba ki daya shi duk ayi musu ayi addu'a ne duk ayi musu unfortunately kuma aka samu wanda ba musulmi shine a gaba ma wanda kuma a musulmin ma ka duba fa a musulmi ma a sunnar annabi a cikin musulmi ma in an zo in dai da yawa ne suka mutu to annabi cewa yake ayyuhum aktsaru akhdan lil qur'an waye yafi yawan hadda qur'ani waye masanin littafin Allah shi yake fara gabo gabato da shi gaban lema kama wannan wane ne fi kowa mulki wane ne fi kowa matsayi wane ne fi kowa ɗaukaka wane ne fi kowa daraja sai a haƙuri kuma kowane addini da irin dokokinsa da ka'idojinsa haka musulunci ya tsara haka Allah ya ce a yi kuma haka aka ga dama shari'ar musulunci ta ba da dama sai a haƙuri a bi abin da shari'a ta ce sauran shari'o'in ma kuma su ma suna da irin nasu su yanzu sauran shari'o'in ba su shari'o'in suka ce musu kasi sallah ba ko ba ka bane ba ba shi ba sa yin sallah ba ba shi yasa ba su azumi ba to su basu ji kunya ba sun ki su yi sallah ba su ji kunya ba sun ki su yi azumi to kai kuma ga abin da kai ma shari'a ka tace kada kai to kai kuma sai ka zo kai a a lakum dinukum waliya din rike addinin ka ni ma rike addini na amma dai muna fatan mu addu'a ina a musulunci ina fatan kuna fahimta to wannan kenan to albani yayi mana bayani dangane da wannan wannan istighfari dangane da abin da ya faru da kuma maganar malamai akai muna fatan Allah ubangiji ya rangwanta mana wani sati insha Allah za mu kammale magana sai mu shiga kuma bayani karar akan ita sallar jana'izan da yaya falalarta take ta wajen samun jama'a da yawa kuma waɗannan mutane ne idan suka yi maka sallah ake tsammanta maka samun rahama masu yawa da kaɗan akwai bambanci ko babu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh me hukuncin musulmi da ya kira dan uwansa musulmi cewa shi kafiri ne hadisi ya zo cewa bai halatta ba mutum musulmi ya kira dan uwansa musulmi da sunan kafiri ita kalmar cewa wani kafiri ne ba ta tafiya a banza duk wanda ya jefa wa dan uwansa kalmar kufur to ba ta faduwa a banza in shi ba kafirin bane to illa harat alai haka annabi ce za ta dawo kan shi akwai hadari ka zari kalmar kafirci ka ce wa dan uwan kafiri ne dawowa take so Allah kiyaye in bai zama kafiri ba kai kuma sai ka zama Allah kiyaye malam da Allah ka gaya wa waɗanda suka yi rikodin ɗin wankan gawa da sa likafani cewa a cikin cd plate ɗin akwai inda babu sauti na magana kwata-kwata baya fita so wanda yake da complaint ɗin yanzu na fatan dai kun ji waɗanda kuka yi rikodin ɗin so idan akwai matsala sai a sai ku gyara wanda yake da problem ɗin sai ya kawo sidin sai ba da sunansa sai a je a gyaro sai a kawo masa mai kyau idan ka ji sai ka kawo sai ka sanar da su ga sanan su dangwace su malam adam idan naku yana da matsala ku karbi na sunna tv sai ku recording ku replacing wannan ce da Allah malam na neman addu'a Allah ya yi wa mahaifiyata rasuwa ai mata addu'a muna fatan Allah ya yafe mata Allah sa yar aljanna ne mu kuma Allah kyauta namu karshen da Allah malam menene ingancin hadisin da yake magana akan karanta surar kafir ranar juma'a akwai maganganun malamai a kai wasu malamai sun raunana shi amma albani ya inganta shi ina je na cikin sayul jami cewa za a iya karantawa ranar juma'a akwai kuma wanda ya zo ya ce ana so a rinka karanta ayoyi guda goma nan na farkon suratul kafi don a samu kariya daga dujal a samu kariya daga me daga judal yana ya inganta shi wannan za a iya karanta babu matsala assalamu alaikum malam da ala mutum ne ya kasance yana da janaba sai ya manta ya yi wasu salloli sai daga baya ya tuna yana da wannan janabar da bai yi wanka ba malam ya zai sai ya je kama rama duk sallolin da ya yi su babu wannan tsarki a tattare shi sai ya rama su duka aiki ya same shi nan gaba ya daɗa kiyayewa ya daina yin sallah tare da janaba a tattare shi da Allah akar makallama menene hukuncin mutum mutumi da teloli da masu botik suke sakawa a kofar shagunansu don su yi talla domin na ji wani malami ya ba da fatawar kan cewa ya halatta domin halittar bata cika ba to tunda ka ji wani malami ya ba da fatawa ta halatta to kuma me na zuwa ka daɗa tambaya ba ya ce maka ya halatta ba so kake in ce maka bai halatta ba na'am bai halatta ba in cikakkiyar halitta ce ta ɗan adam duk wanda ya yi mutum mutumi complete dan adam da ido da kafafuwa da hanci da baki da komai ka ganshi kamar mutum haramun haramun ne haram amma wasu malamai suna sauƙaƙawa cewa in akwai wani ɓangare na halittar da bai gama fitowa ba kamar an fasgare wani ɓangare kamar bayi da hannu to wannan ba da ko kuma fuskar kawai dai an yi kai ne amma babu alamar idan wannan ya halatta amma in dai cikakken mutum ne to wannan haramun ne yanda malamin nan ya gaya maka din shine daidai dai babu wani bambanci tsakanin abin da zan gaya maka da nashi sai dai da yawa na ji malamai kamar a saudiya suna ta faɗa cewa akwai wanda ake yi yana ta da sha'awa ga maza wanda gaskiya akwai haɗari sai a zo a yi mace a yi mace sosai da sifar mace da komai a fitar da dukkan wurare na sha'awa a jikinta a sa mata riga da breziya da komai da alama pant da breziya da wane ne da siket da waye so wannan kaga gaskiya akwai haɗari wani ma in ya gani sai ya yi waiwaye ya daɗa dubawa wani ma in baka kula ba wallahi sai ka ɗauka mutum ɗin ne so in dai halitta a cike take wannan haramun ne ba daidai ba ne kuma sai an yi wannan za a sai da kaya ai ba sai an yi wannan za a sai da kaya ba ba ma haka na so ka tambaya ba da na so ka ma yi tambaya akan me hukuncin masu shaguna da suke sayar da kayan mata suna gwada mata ko me hukuncin tela da yake ɗinkin mata yana auna mata duk ana yi ga mutum tela ne telan mata ne yarinya budurwa tsagagai ta zo ta tsaya ya dauki ta yana gyara ki gani yana gwada ta wallahi wannan ganin idona na ga wani tela yana wannan da rashin tsoron Allah abin tausayi ita kuma yarinyar da bata san kima kanta ba bata san darajar kanta ba ta je ta kai gaban kanta wajen gaban wani balagagge ya ɗauki tip yana auna ta wai zai mata wai ɗinki wai mai style in an yi musu magana shedanun mata wai ai mazan sun fi iyawa ka ji bakai wai mazan sun fi iyawa so duk telan da yake zuwa yana gwada matan mutane wallahi ya shirya duka da zai ci a kiyama daka da ku iya duka ana gaya maka da babban baki da wasanni babu wani tawili da za a yi maka sana'a hauka ne kaje kana kama 'ya'yan mutane matan mutane kana kana kana kana auna su a gwada kafadarta a gwada bayanta har kugunta fa sai an sai an safa an gwada a gari garwai kada ta yi fadi ka san mata su sharrin su in dai dinkin nan mai bada shaf din nan ne in aka yi shi babban riga sau da yawa in an yi wa mace wai rigar in ta yi girma mayarwa suke sai an matse ka ga mace tun yawanci mata an za sa rigunan sai sun yi ta numfashi da kyan suke sa rigunan nan saboda fitina in za a cire sai an sunkuya wata fa sai mijinta ya tsaya ta wajen cire rigar nan kama mun nan haka ai ta ja saboda fitina so mun fa ba da shawara shi sa muke faɗa kullum ku koya wa matan ku ɗinki a tura mata su koyi ɗinki mata su yi wa mata yan wansu maza su yi wa maza yan wansu amma ka gama ce yanzu har yanzu ba mu kai waye wanda matan mu a ce yanzu a garin nan bai mu kai waye wanda matan mu za su rinka zuwa suna kai ɗinki wajen yan wansu mata ba ai hakuri ba kashe kasuwar telolin mata nake ba ba amma ana barna galiban galiban teloli na mata suna barna ba kaɗan ba wata ban ta zo da hijabi dama sai ta sauke shi hajiya cire hijabin sauke shi za ta yi wallahi kuwa saboda ai dole sai an ga iya dantsanta iya ina za a sauke rigar wannan bai halatta ba da waɗanda suke sai da ɗan kunne da gwalagwalai da sarƙa da da awarwaro da zobe a kasuwanni akwai wanda suna gwada mata sai mace ta je za ta sai zobe ko za ta sai mai sai ce hajiya mai ko hannun naki wallahi su suke sa musu zoba eh to kaji malai kirma ya ce su matan ne munafukai wai wai wai so suke a taba hannun dama su matan ko to ni ban san waye jarababban a cikin su ba matan ne ko mazan ne to gaskiya kam galiban namiji ba zai yi garajen mika hannu ya rike hannun yarinya ya ce zai sa mata zobe ko awarwaro ba in ba ita ta mika ba ba su damu ba ba su damu ba so wallahi mata ku ji tsoron Allah sannan ku kuma masu talle-tallen masu sai da kayayyaki a shagunguna din a shaguna ku ji tsoron Allah bai halatta ba mutum ya je ya karba hannun mace wai yana sa mata zobe kuma wannan abin wallahi har a kasashen larabawa yana faruwa ba na manta wata ran muna madina muna karatu a daidai haramun annabi sallallahu alaihi wasallama akwai kafin a rushe shaguna akwai manyan manyan shaguna da ake sai da gulagulai wata mace matar wani babban mutum ne a Najeriya dan har da escort ma take tafi ta zo za ta sai da ta taho da kuɗin mu za ta je ta sai gwalagwalai to malam Allah ya rufa asiri to da kudinta za su yi gwalagwalai to shi balaraban yadda ya ga irin shigar da ta yi tunda ya gaba wani hijabi ta sa ba ba wani abu da sauransu kuma sun rena daman baƙaƙen mata tana zuwa ta ga wani zobe za ta abin na ɗaukowa kawai sai ya riƙe hannun ta ya soka a wannan zoben yana yana sa mata fizge hannun gashi dai ya ganta mutabarrija amma kuma sai ta janye hannun shi kuma escort ɗinta ya sami ɗan balarabe ya afka masa maji ya wanke shi iya wanki kayya kayya ya daki ɗan saudiya ya daki abin nan ai ka zo ka ga yadda sojoji da 'yan sanda suka ci kuikuyi wannan mutum da ita matar da shi eswa din da waye aka ɗebe su take kai kamari ɗan saudiya ai ba a dukan su ai ba a dukan balarabe wallahi baka yi sama tab ai ka tafi airport a mu ne nan yanzu kwara zai zo ya kaɗe kai buge ka kuma ya ce inda wani jawabi a same shi a shagonsa ai kwarai da gaske ba ka da wani kima a ƙasar ku a garin ka bako ya zo ya kyakketa ka amma su ina shago fa ba kofa bai sai je bude ba kaga dai iya musulunci da imani in ka je maka da madina fatiha ko to wallahi baka isa ka je ka sai da daidai da ruwa ka kare doka ne shago ba a zuwa bude shago shago bako ba zai yi ba dole sai dai ya zama kafilinka na wani dan ƙasa ne sai dai ka zama mai gadin shagwa kuma in dai ba yanzu wannan shekarun suka canja ba ba za ma ka taba ganin dan Saudiya ko dan Makka ko dan Madina a shago yana gadin yana sai da kaya ba sa yi wallahi sai dai Bangalai ko dai dan India ko dan ko dan Bangladesh ko wai su suna gida suna shan hutu ba sa zuwa shago ba sa zuwa abin nan sai dai babban wuri gurin kwalagwalai gurin kuɗi sosai to balaraba zai zo ya zauna abin nan yana shan shayi AC yana buga shi amma wai lokacin shago kaga balarabe dan Saudiya tsaya yana abin nan ba zai ba su suna kare kasarsu da kuma darajarsu da wayewa da sauransu almuhim wannan ɗabi'ar mutane suna yin ta kuma ba musulunci bane ba daidai bane ku daina zuwa kuna gwada mata yanzu wani takalmi zai sayar sai ya kama kafa dan kama saka takalmi kawai sai sha to matan namu ne sai haƙuri kimar kansu din ma wasu su san darajar kansu ba sani ba mace ce fa za ta zo malam ta shiga tasi fa ga maza maza ne a cikin motar na wallahi ka za ta afka jefa ta tsakiya ba ta damu ba ba abin da idame ta haka hais da ake shiga ka lura sai ga mace a tsakiyar maza wani ya shiga hais din mace ta zo za ta zo a kusa da shi sai ya ce kwandasa dan dakata da Allah dakata ya tashi ya canja guri ya koma sit din gaba matan nan ba sai ta kama hararsa ba tana ta tsaki da ta zo sauka sai da ta nuna ne ta ce kyamar mata ana kyamar mata ai abu kazan kama ai mace ce mahaifiyar kama ai mace ce kaza kaza kaza kaza kaza wai har kai wai kai wai kai wai wai kana kyamar mata kaga ba gidajiya diga awai igiya kenan ba ta ganewa ita abin da ta dauka wai kyama ce shi kuma addinin sai duba yanzu tsakani da Allah dan uwana ya kamata daga fan shekara a rataya maka mace daga fan shekara har bata jikinka yana taba jikinta kai yanzu kana jin kai daidai haba so za ka ga wannan abubuwan suna faruwa da Allah a ji tsoron Allah a gyara ku yi hakuri kun san shi karatu haka yake wani lokacin sai ya fada can ko ya fada can me hukuncin sayar da ofa a wajen aiki bai halatta ba ha inci ne ai ofa asali ba a sai da ita ba da ake ita ake ga wanda ya cancanta so duk wanda ya yana sai da ofa ta aiki yana cin wuta balbal yana cin kuma haram malam idan mutum ya yi rubutun allo ya halatta ya wanke a ko'ina a'a tunda ya rubuta allo ne ayoyin Allah ne a jiki to bai halatta ya wanke a ko'ina ba sai ya wanke wuri mai kyau yanda ruwan ba zai wulakanta ba yanzu kamar ya je wanke zuba a kwata ya kamata bai kamata ba ba daidai ba ne shi yasa za gama a makarantun allo inda ake karatun allo akwai wajen wanke allo daban dan rani ake tonawa a nan ake wanke alluna sai a abin nan ba fa a je a sha ba fa yawwa in ana so a sha ƙur'ani idan ana so a sha ƙur'ani ba a allo ake rubutawa ba ruwan ake ɗaukowa sai a karanta ƙur'ani a cikin ruwan ka ɗauko ruwa a kwanan sha a bokiti a jarka ne ko ba ka bane a baho ne sai ka sunkuya ƙur'anin da zaka rubuta ɗin karanta shi a cikin ruwan kana karantawa numfashinka yana motsa ruwan wannan shine ake ce ruqiya a cikin ruwa to wannan yana da nasi ya halatta ayi amma a rubuta a allo a wanke a sha shi wannan ba a ce ayi ba wannan yake cewa assalamu alaikum malam mata ce mijinta ya mutu kuma sana'arta shine sai da abinci a ɗaya daga cikin manya-manyan makarantu na wannan gari to malam yaya ta kabarta za ta kasance abu ne mai sauki kwarai da gaske ta kabarta shine ta zauna a gida wata hudu da kwana goma ai kwarai da gaske abincin abincin sai ta dafa shi a gida ai ba a hana mai takaba dafa abinci ba sai ta dafa abincin a gida ta nemi mai jira mata ko ba haka bane ba a yi haƙuri a je a nemo waye zai rinka jire mata ta dafa abincinta ta tura a je a sayar mata ta biya waɗanda suka sayar mata tabbas za a ɗan rinka cutarta sai ta yi haƙuri cutar wata hudu da kwana goma in an gama sai ta koma ta ɗabbaka wannan doka ta Allah a to malam aikin hajji fa sayyidina Umar Umar fa zuwa yake a biyaro Ali miƙatin mutanen Madina Zulhulaifa yake zuwa yake bi yana cewa duk matar da mijinta ya mutu ta taho za ta je aikin hajji ta koma Umar koransu yake aikin hajji da aikin hajji da sayar da abinci wani fi muhimmanci so hakuri za ta koma shi yasa da yawa ana tambaya akaram kalla me hukuncin matar da an biya mata kujera kuma mijinta ya mutu to in ta bi fatawar sayyidina Umar aikin hajjin nan fa ba za ta je ba sai ta yi ta kaban nan ta gama to a ai matsalan ne biya mata aka yi kuma an karbe kudin nan baɗi fa gaskiya ba lallai bane a same su to ya za a yi za ta je ko ba za ta je ba abinda dai sai na umar ya ce ta koma gida sai dai an duba babin larura kuma da matsala shine in akwai larura kusuwa yanda har ya kai larura malamai za su yi ambatansa a matsayin larura ta iya zuwa amma in bata je ba ta bi nassin nan shi ya fi saboda Allah da ya bata a wannan karan kuma zai daɗa bata wani karan insha Allah ta'ala in ta riga ta jefa sai a yi mata biza ta dawo a'a shikenan sai ta karasa Allah ganar da mu Assalamu alaikum malam ni ɗalibar ka ce a wannan karatu da kake yi kuma na kasance ba na fashi ba na fashi wannan karatu amma yanzu malam gaskiya sai na yi sati biyu ma ban zo ba saboda ba ni da lafiya kuma saboda ina da juna biyu ina cikin shan wahala kwarai da gaske da Allah malam ina neman addu'arka da kai da sauran ɗalibanka a mun addu'a Allah ya sauke mu ya bani lafiya in rinka zuwa makarantar nan Allah ya mai da malam gida lafiya amin to yar uwa ce ta aiko takarda Allah ya mata albarka Allah ya taimake ta saboda mata aure ce kuma tana da juna biyu tana son zuwa makaranta amma yanayin juna biyun da take da shi kuma sai ke sa ta fashin sati dai sati bishin take neman ku taimaka mata da addu'a Allah ya bata lafiya muna fatan Allah ya baki lafiya baki karfin zuwa din dan ki rinka zuwa kina samun karuwa a addinin ki sannan kuma Allah ya sauke ki lafiya da ke da sauran yan mata da masu auren da marasa auren gaba ki dai akwai iyaye ma dattawa sosai akwai tsofaffi sosai tsofaffi dattawa waɗanda masha Allah tabarakallah sun tsufa sosai amma haka suke lallabawa daga nesa suke zuwa karatuttukan nan mu musu addu'a Allah ya kara musu lafiya da imani kuma muna yi muku albishin rayuwar ku ta kyau ai na'am a irin wannan yanayi da ake ciki kina da lokacin da zaki haƙura hajiya ki taho makaranta ki zo ki zauna ki bawa Allah awa ɗaya da rabi awa biyu a faɗakar ayi wa'azi kina jin ana tunatar da ke Allah ai wannan abu ya zama abun alfahari da alheri gare ki kuma muna miki murna da fata alkhairi ku ta zuwa makaranta har Allah ya ɗauki rayukanku so muke wata ran an zo an ce mana kirda su a ce ai kina zuwa makaranta mu ta miki addu'a Allah ya fi mana Allah ba mu ikon zuwa makaranta din malam sakamakon shari'a ta ce an ɗauki alƙalami akan mai bacci har sai ya tashi daga bacci da kuma mahaukaci ma sai ya warke na'am hadisi ne wannan kwarai kuwa to malam menene hukuncin mutumin da yake dinga shan ƙwayoyi har ya haukace ya ta shan ƙwaya ya haukace kuma ya sakamakon hukuncinsa a shari'a akan daina yin ibadarsa tunda yana sane ya haukatar da kansa an gane tambayar? to anan za mu duba abubuwa ne guda biyu na farko dai shari'a ta ce du mahaukaci ba alƙalami a kansa du mai bacci ba alƙalami a kansa da in zai yiwu a ce mutum yana bacci ya tashi ya ɗauki diga ya buga wa wani ya kashe shi to babu ko kotu ba za a je ba inda zai yi din in a ce mai bacci yana iya wannan tunda an ce akwai masu bacci masu gaga'a mutum yana bacci a nan ya je bakin kofar nan ya je ya dawo ma bai san wai ya je ba wai haka aka ce wai akwai masu yi wannan to an samu wani mai gida ne wani mai gida ne yana da mata biyu da amarya da uwar gida duk ranar girkin uwar gida karfe sha biyu sai a ga yara ce babbar rigansa da mayafinsa ya tafi ɗakin amarya sai ya koma washe gari sai ya gan shi wai ya wayi gari wai a ɗakin amarya an aka yi magana sai ce wallahi gaga arbaci ce da shi wallahi shi bai san yana tashi ba amma ita gaga ita gaga arbacin ba ta zuwa masa lokacin yana ɗakin amarya idan yana ɗakin amaryar kuma fa baya tasowa daga ɗakin ta ya dawo ɗakin uwar gida baya yi idan misalin haka ɗin tana iya faruwa misali almuhim abin da nake so ku gane mai bacci babu hukunci a kansa yanzu kamar misalin mutumin da yana bacci sai ya mirgino daga kan bene sai ya fado kan yaro jariri a ƙasa ya kashe shi yana bacci bai ma san ya kashe shi ba kawai ya ci gaba da baccinsa bai ma san ya fado daga kan benen ba babu hukunci a kansa saboda mai na'im ne ina fata ana fahimta yawwa haka wanda aka yi mai tilas aka ba shi wuka aka ce dole sai je ya je ya yanka wani dole aka mai cizo sai ya yanka wani shi ma nan ba hukunci a kansa amma akwai malaman da suka faɗa ni kuma na fi gamsuwa da wannan fatawar suka ce a an zo an baka makami an ce ka kashe wani idan baka kashe wani ba kai za a kashe ka haka ne? to kai rai ne da kai shi ma wancan wanda za ka kashe ɗin farai ne da shi suka ce in ka kashe shi kai ma akwai hukuncin kisa a kanka dan ranka bai fi nasa ran ba a nan gurin babu hukuncin alkurhu ba fahimta ba ko cewa aka yi ka kashewa ne idan baka kashewa ne ba kai kuma za a kashe ka ko haka ne ko baka bane to idan ka ki kashe shi me zai faru kashe ka za a yi ko idan kuma ka kashe shi me zai faru ka yi kisan kai dole dai hukuncin rai ɗaya zai salwanta ne to a shari'a kuma da ran wane da ran wane in dai mutum ne duk rai ɗaya ne to dan me za ka je dan kai ka rayu ka kashe wani sai malamai suka ce a'a kar ka kashe shi ka bari a kashe ka ɗin shi wanda ya kashe ka ya ɗauki alhakin ya kashe ka amma ba wai ka je ka kashe wani dan kai kuma ka rayuwa kun fahimci wannan kamar misalin mutum ne yana cikin matukar jin yunwa ta mutuwa babu abin da zai iya rayuwa da shi a lokacin sai dan uwansa mutum ne in ya kashe dan uwansa mutum zai iya gasa naman sai ci shikenan sai ya kashe wannan dan uwan nasa dan ya ci naman sa shi ya rayu ya kashe dan uwansa da zai wannan ba to kun ga wannan hukuncin kenan so anan abin da nake so wannan kawai na dan kara mana bayani ne dan ribar kafa shari'a ta ce mara hankali babu alƙalami a kansa ko wanda ya hukace ba alƙalami a kansa ba ta yi bayanin cewa ba ta ce a nassin ba ta ce banda wanda ya haukatar da kansa da gangan ba kun fahimta da wanda ya haukatar da kansa da gangan da wanda kaddarar ubangiji sai ta haukatar da shi shi ma nan din kaddara ne amma dai ba shine sababin ba Allah ne ya ɗoro masa haka duk sunan su me mahaukata da mai haukar tsince-tsincen tsinke da wanda ya sha wiwi da ƙwayoyi ya haukace sunansu mai mahaukata so babu shari'a a kansu sai dai shi wannan a kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai masa azabar ya sabbaba halakar da kansa da haukatar da kansa akwai wannan ukuba din ta kafin ya haukace ukubar shan kwayoyin tana bin sa ina fatan kuna fahimta yawwa sai dai kuma idan ya tuba bayan ya warke ya tuba ya dawo cikin hayyacinsa haramun ne shan kwayoyi da dukkan abin da zai fitar da mutum daga hayyacinsa to amma kuma idan wannan abin ya faru to babu kuma alƙalami akan mutum sai kuma lokacin da ya dawo cikin wato hayyacinsa wallahu ta'ala alam da ƙarshe ana ta sanar da mutane da sakukuka cewa musamman mai mata ba sarkin musulmi da sauran malamai cewa da Allah masallatai da majalisai da daidaikun mutane a tsananta addu'a dangane da yanayin da halin musulmi suke musamman a anan arewa muna cewa a nan arewa saboda masifar a nan arewan take suke ciki sai an yi addu'a sai an roƙi Allah kuma wannan addu'ar ita ce kada ta saura komawa ga Allah da roƙon ubangiji a yadda cewa shine zai iya yayewa wannan abin da kuke gani ya fi ƙarfin ɗan adam ya magance shi wallahi na'am ɗan adam ne yake ƙulla fitinar wasu ne suna zaune su suke kulle su su suka sanya suke yi kuma Allah ya fi kowa saninsu to sai ku roƙi Allah shi da ya fi kowa saninsu kuma yana kallon su shi ba yana sama yana fa kallon kowa duk abin da wani mai kulle-kulle yake ko a fili ko a ƙasa ko a ina ma ya kunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah fa yana ganin kowa duk abin da ake aikata to mu roke shi mana yi mana maganin matsalar ba mu da wani solution in banda mai addu'a yan uwa suna cikin wani yanayi marar daɗi ana ta gudun hijira a bisa abin da aka sani a duniya Najeriya dai ita ta buga misali ana abin da aka sani a duniya ana gudun hijira ne tsakanin ƙasa da ƙasa dan Najeriya ya gudu kamaru dan kamaru ya gudo Najeriya Najeriya ta ba dan kamaru kariya ko dan kamaru ya je Najeriya wannan dan Najeriya ya je kamaru ta ba shi kariya kasa da kasa ake gudun hijira amma yanzu yau saboda yanayi da rauni da muka shiga da lalacewa da muka shiga da sakin Allah da muka yi Allah ya jarrabe mu muna gudun hijira a cikin kasar mu ta gado kamata ya a gudo a zo mana mu bada taimako amma yanzu a cikin ƙasar tamu a garin ka inda aka haife ka inda kake da iko kake da mulki kake da sarauta za ka ruga gudu ka tafi ka bar garin kana ji kana gani me ya jawo mana saboda mun saki ubangiji duk muna da laifi ga baki ɗaya ba wani wanda bai da laifi kowanne a cikin mu ɗaiɗaikun mu idan an bincika mu tsakanin mu da ubangiji kowa ya san me yake wa Allah Allah fa yayi fushi fa wannan lamarin da ake ciki fa ubangiji fa yayi fushi Allah muna fa cikin fushin Allah ne abin yayi yawa fa rayuka suna salwanta fa ana mutuwa fa ba za ka san ana mutuwa ba sai ka tuntubi waɗanda abin ya shafe su yanzu a lissafin da ake yi mata mata mata mata kaɗai yanzu a najeriya a cikin lokacin da wannan rikici ya faru ana da mata waɗanda suke zaman takaba waɗanda ba su da maza sama da mace dubu saba'in da biyar sun rasa mazajensu ba wasu an kashe su wasu ba san inda suke ba sun mutu kawai marayu kuwa ba a irgawa yara wanda suka rasa iyayensu ba za su irgu ba waɗanda suka dukiyoyinsu suka salwanta mutum mai kuɗi ne mai hali ya zama talaka miskini ba sa irguwa abubuwan da suke faruwa ko kwanan nan wani mutum miloniya ne multimiloniya multimiloniya da rikicin ya zo ya faru ana gudu kowa gudu kadan mutum a gidansa yana da dan adam talatin tsakanin matarsa kannan matarsa 'ya'yansa kannansa kowa in ya zo shi yake nema fa idan an zo bajewa fa ake fa hatta yaranka kanana masu rarrafe fa gudu kake ka tafi ka basu na'am mata ka fa gudu kake muna da waɗanda sun yi gudun hijira ɗin nan sun zo nan gadon ƙaya suna ba mu labari sai kai kuka a ga mata sun fito suke ba san inda mazajen suke ba ba san inda 'ya'yan suke ba ka duba fa yaro dan firamare ko dan nazari school ka gudu ka tafi ka bar shi malam kowa ta kan shi yake to wannan da ya fito ana ba da labari ya rasa yadda zai ga iyalin nasa ya tafiya basu suna kuka ya rasa yadda zai Allah ya taimake shi wani mai tifa ya zo wuciya tifa tifa ta ɗiban ƙasa ya tsaye da shi suka yi ciniki ya dan fidda shi kawai wajen gari ya shiga daji dubu tamanin dubu tamanin da kyar haka ita loda su yaran nan ana jefa yara cikin tifa kowa ka jefa sai ya kwanta mata haka magana daukan kaya magana daukan mota magana daukan mashin magana daukan takaddu magana ba komai rai ake tsira da shi suna nan billahi azimu daga su sai rigunan jikinsu wallahi ga mai gida mai kudi miloniya mala ya hau tifa yana kwance kamar an ɗebi ƙasa a zo a wuce a shiga daji a je a zubar da su shiga daji wasu sun yi kamaru wasu sun yi chadi wasu sun yi kaza wasu sun shiga nijar wani fa daga nan fa shi kenan fa rayuwarsa ya bar najeriya kenan wallahi ba zai iya dawowa ba wasu suna cikin daji namun daji sun cinye su wasu sun fada ruwa wasu sun shiga daji sun bata sun kasa gane hanya cajin waya ya kare babu kuɗi a cikin waya gudu ake ana shiga daji ba san ina inda ake ba dole ka mutu ba abinci wasu ganye suke ci wallahi a yanzu din nan fadda nake muku magana halin da muke ciki kenan kuma waɗannan mutanen da wani abin ya same su malam irin ka ne suna da gidaje suna da motoci suna da wane ne da masallatansu da wane ne duk komai suna da shi kar ka taɓa tsammanin wani abu suka yi wa Allah wanda kai din baka yi wa Allah wannan abin ba idan gemun dan uwanka ya kama da wuta kai fa ya kamata ka shafa wa naka me ruwa yan uwanmu ne yan kasarmu ne addinin mu ɗaya da su suna cikin wani hali na gaganika mu yi tunanin a ina ma suke mu je mu kai musu taimako ma wani ma baya wannan tunanin tunda ba shi shafa ba kawai ya tafi harkar su kawai to kuna tsammanin wannan abu in ba addu'a ba me zai kubutar da mu a lokacin da ya kamata a tsaya a haɗa kai a gaya za a magance abin mutane suna ta ƙoƙarin yanzu jam'iyya suke taimako a lokacin ne wasu suke yaƙe-yaƙe suna ɗaukan makami saboda neman katin zaɓe wani ya soki ɗan uwansa saboda karɓan katin ƙuri'a ya soka wa ɗan uwansa wuƙa a lokacin da wasu ke gudun hijira a lokacin wani yake tafiya da asubahi zai je ya shiga layi don ya karɓi katin zaɓe a lokacin wani yake abin ba daɗi mala kai ka samu ma lafiya ka samu dama ma kana zuwa ka je rumfar zaɓe karɓi ma kati ko to wani faɗan wanka yana cikin daji yanzu wani dan wanka yana cikin daji so yanzu dan Allah malam in ba mu yi musu addu'a ba ba mu yi kanmu addu'a me za mu yi me za mu yi so mu taimaka musu mu agaza musu wannan mutumi da ake ba da labari yayi wannan abun yanzu wani inda ya koma rake yake yankawa ko ruwa yake sayarwa ko menene yake yi na'am Allahu akbar to kaga kaga yanzu magana nan da nake ga ɗaya ma daga cikin su ma gashi wannan limami ne ma na gari guda malam bateri na ahalu suna gashi nan shi ma yana cikin wannan suka yi guda gashi nan kaga ya fi kowa fahimtar karatun nan yanzu a garin ku za a iya wannan karatun za a iya haduwa da magarba a zuwa yi sallah kowa ya gudu ba kowa ba kowa ga wani ma ka ganshi nan la ilaha illallah so wallahi na'am kaga wannan dan uwan shi ne imamin da ake bada bayan an yi sun yi sallar isha'i ya dawo ko ya je ya sayo wani abu ya fita ya sayo mai sun yi sallar isha'i ya fita ya sayo mai ya dawo sai ya tarar da gaba ɗaya mamun nasa duk an yanka su gashi nan fa a gabana gashi nan wannan bawan Allah kaga tashin hankali mu ma mun ga tashin hankali to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a yanzu haka inda suke nan sun fi su ashirin yan uwanmu ne suna cikin gata suna cikin ni'ima wallahi kai ma fa bai gagare ka wani abu ya same ka ba Allah na sha gaya muku kuma kanan nan da kuke gani ita ce fa target idan ana so a rushe babban gida ba daga tsaki ake fara rushe shi ba daga waje katangar waje ake fara bugewa ana bugewa ana bugewa ana bugewa har a rage wa gidan karfi sai a zo a rushe shi kawai ko waɗanda suke so su samu biyan bukatar in dai ba su rugurguza Kano in ba su yi abin da suke a Kano ba abin da suke so ba su cimma buri ba karfin addu'a da roƙon Allah da ibada da ake Allah yake kubutar da mutane wallahi ko ƴan uwan nan namu da muke tare da su suna cikin wani yanayi marar daɗi alhakin su kaɗai ya isa wallahi ya hana mu abin da muke so a lokacin da a yanzu fa ƴan siyasa nan abin da yake gaban su ni abin da yake bakanta min rai yanzu nan idan ka bude rediyo ba za ka ji ana magana waɗannan mutanen ba magana ce ta jam'iyya idan an zaɓuwa ne wallahi zai yi aiki kaza kaza mu wallahi muna tare da wane wane ba ma tare da shi kaza kaza wallahi sai wane in ba wane ba mu kaza kaza subhanallah subhanallah harka ce ta sayan tikiti kawai yanzu ake gaban mutane in sai tikiti ne zaɓi na yi mulki kowa za ku mulka aljanu za ku mulka kowa me daɗin mulki a ƙasar da ba ta da zaman lafiya me amfanin mulkin kuma na sha faɗa ina maimaita a karatuka hudubobi da waye da sauransu duk wanda ya yi gudun hijira daga najeriya inda a ce a kudu ma yana faruwa wallahi duk kano za su tafi kano din nan da kuke gani akwai albarka a kano kano fa ita ce tutar take nan allah shi yasa kullum muke faɗa a riƙe musuluncin nan a kano sosai very wato ya zamanto da ƙarfi sosai kuma a yi taimako a taimaka wa al'umma duk kowa kano yake tafiwa ba su tafi bauchi ba ba su tafi kaduna ba ba su je abuja ba kun ji wani ya ce zai gudun hijira ya tafi abuja ba abuja akwai masu kuɗi da masu mulki ba me yasa ake tahowa kano saboda wannan musuluncin da wa'azin da ake ana tunanin za ku taimaka so na faɗa ina maimaita a masallacin juma'a na faɗa usman bin affan lalle wajibi ne duk wani majalisi da ya sani a unguwanninku kuna zuwa muna muku karatu kuna ji yan majalisai da limamai kowanne ku je ku tara taimako ku nemi yan gudun hijirar nan a nemi duk inda suke a je a kai musu kuma in za a basu a basu hannu da hannu lallai buhun shinkafa ne buhunan shinkafa ne gwangwanayen madara ne kayan sawa ne kudin kashewa ne magunguna ne ina likitoci wani ya bada kansa ya ce ga kemis ɗinsa duk wanda bai da lafiya a je a mai magani wace gudunmuwa za a lokacin da yanzu wani mai kuɗi zai ɗauki gudunmuwar harkar siyasa ɗauki naira miliyan ɗari biyu ya ba wani kawai don yanzu zai je ya nemi ɗan majalisa ba amma ga yan wasu suna cikin wani yanayi su sarkin musulmi ya faɗa da kuma sauran malamai ga baki ɗaya cewa a je a yi addu'a a masallatai a yi ta addu'a a yi ta roƙon Allah mutuwa dai ƙwaya ɗaya ce yanzu babu tashi hankali da a ce yanzu mutum yana idan sallar isha'i yana zuwa ya je ya da tarar da mamun da ya musu sallar isha'i duk an yanka su a masallaci wani ya fita ya je zai ciri kudi a banki lafiya lau iya wadata ma yana da kudin da zai cira a bankin an kashe shi a can wani ya je gidan mai zai sha mai da motarsa an kashe shi a can wani yana bakin hanya bai sani ba kawai ji gararau sai ya ji shi a kiyama to ya za ka yi kuɓuta shi yasa kuma duk wani wuri na taro mutane su yi taka tsantsan da shi kowane wuri ne na taro ko masallaci a sa tsaro ko yi haƙuri da tsaron da za a sa a sa ido sa idon yana taimakawa kwarai da gaske duk wani wuri kuwa ko ma mai kowane taro ma in dai ba larura ba ka hakura da shi kawai zai fi maka alheri gaskiya in dai bai zama maka dole ba to ka hakura da shi manzo Allah ce idan fitina ta yawa faliyal zamin insanu baitahu mutum ya lazumci gidan shi so Najeriya ta shiga wani yanayin da a tarihi bata taba shiga ba ina ba a taɓa yin wannan yanayin ba ba a taɓa yi ba ba ma fatan Allah ya maimaita mana amma abu is painful yana da ciwo ba daɗi kwarai da gaske so saƙon shine a je a yi ta addu'a a yi ta roƙon Allah a yi ta kunuci a masallatai sannan kuma a ba da taimako wa 'yan uwa mu rungume su mu ɗauke su mu duk wanda yake da hali ya shigo da wasu gidansa ya shigo da su ya taimaka musu kakka bari a gidanka kai kai kadai kana da halin zaka taimaki duk wanda yake da gida a rufe ba kowa a ciki ya je ya taimaka wa 'yan gudun hijiran nan ya agaza musu ya ɗauko su ya zuba su a gidansa mutanen unguwa a tara a kai musu abinci su san sun zo kano suna cikin gata suna cikin ni'ima mu yi wannan wataƙila taimakonsu da za mu yi mu kuma Allah ya rufa mana namu a tsiran idan ba mu yi wannan ba kada mu ma Allah ya fushi da mu in ta same mu a Kano ina za mu tafi ina za ka je abun ba daɗi fa ba daɗi ubangiji muke roƙo Allah ya takaita mana Allah shi takaita mana Allah ya takaita mana Allah ya rufa mana asiri Allah ya bada zaman lafiya kuma ku yan uwa da Allah ya wannan kada ku damu insha Allah zai zama tarihi insha Allah insha Allah zai zama tarihi tarihi ku haƙuri da abin da kuka rasa ku haƙuri da gidajenku da sana'o'inku da ayyukanku Allah ya ɗaukaka ku kuma ya baku yadda za ku yi insha Allah kuma taimako zai riske ku inda duk inda kuke insha Allah waɗanda suke cikin wannan yanayi suna nan masallacin su zo samu kwamitin masallaci sai ku sanar da ku gaya musu sai ku sanar da inda kuke zaune malam sai a mun waya sai a gaya mun a duk wanda ya san yana cikin gudun hijira nan a inda yake sai ya zo ya sai ya faɗa ya gaya kwamitin masallaci sai kai mun waya sai ka gaya mun a inda suke kuma daga yanzu mun buɗe kofar taimako da sunan wannan majalisi a kawo taimako a cikin rigunan da Allah ya hore maka dauki guda ɗaya ka bawa Allah a cikin kwanan shinkafa da kake da shi guda biyar shida ɗauko ɗaya ka bawa ɗan uwanka a cikin naira ɗari biyar da kake da ita yi haƙuri ka bada ɗari biyu ka taimaki ɗan uwanka da ya gudun hijira a cikin gidajen da kake da su karin rufe karin rufe karin rufe yi haƙuri ka bada aron ɗaya biyu uku a ajiye 'yan uwanka da suka yi gudun hijira ba su da inda za su zauna ga mutum a guri guda mutane magidanta mutum ashirin talatin arba'in a gida ɗaya duk magidanta ne maza da mata a gida guda abin ba daɗi so da Allah a taimaka nan masallacin a nan dai ya zama cibiya ana a ta kawo duk wanda zai kawo ya kawo a kawo kwamitin masallaci abinci ne kuɗi ne sabulu ne takalma ne omo ne man shafawa ne man gyada ne kananzir ne shinkafa ne taliya ne sutura ce duk a kawo mana a tara insha Allah ta'ala mu kuma za mu sarrafa inda ya kamata mu sarrafa insha Allah tabaraka wa ta'ala hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil wani ɗaya daga cikin agaji Allah ya masa mahaifinsa Allah masa rasuwa shi ma muna masa addu'a Allah ya yafe masa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh